الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد ذو الأرض المنجيد والبدء الشديد الهادي سهو تعبيده إلى منهاج الرشاد اللهم صل سلاما كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقرى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويسقى الغمام بوجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد
الفصل الثالث والعشرون sai fasali na irin da uku daidai كراماته وبركاته وانقلاب الآيات له فيما لمسه أو باشره صلى الله عليه وسلم
to za ku ji wato karamomin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa barakatuhu da albarkoki wanda Allah ya dunkule ya baiwa sayyidina rasulullahi wanqilabul ayan da juya abu daga ainihinsa a mai da hiyan da ba ainihinsa ba lahu bi ma masahu cikin abin da annabi ya shafa in dai sai na rasulullahi ya shafi abu to abin ya tayi a yadda da ka san shi kuma alfarman mu'jizar da Allah ya bashi abin ya canza aw ba sharahu sallallahu alaihi wa sallama ko abin da sai na rasulullahi ya danka da hannu to albarkacin abin yana canzawa saboda alfarman karamci wanda Allah ya baiwa sayyidina rasulullahi
أخبرنا أحمد بن محمد حدثنا أبو ذر الهروي إجازة
akbarana wanda ya bamu wannan labari Ahmad ne ibn Muhammadu ibn Galabuni al-Kaulani mutumin birnin Senegal yace haddathana Abu Zarrin al-Harawi abu zarrin alharawi ya mana hadisi a matsayin ijaza ya mana hadisi kuma ya mana ijaza da izinin mu koyro wani haka malam ya gaya mana وحدثنا القاضي أبو علي سماء
hadasna wanda ya mana hadisi alƙari ne abu aliyu agun alƙari abu aliyu samma'an shi ba ijaza bane samma'iya ne ana koya wa wani a lokacin muka saurara shi ne hafizu ibn sakara ولقال أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغيرهما
kaji da alƙari abu abdullahi uban abdullahi muhammad dan abdurrahman wa gairihima da wani wa'annan guda biyu bayan wa'annan alƙalan ma da wasu wanda suka yi mana hadisi.
قالوا حدثنا أبو الوليد القاري Gaba kaɗan.
حدثنا أبو ذر الهروي
Ƙalu. Gaba ɗaya suka ce wanda ya mana hadisi Abu Walidu ne alƙari shi ya mana hadisi aka ce daga ina ya ce haddasa Abu Zarrin ne alharawi wanda ɗazu ɗazu muka faɗi maganarsa wanda ya bada ijaza.
حدثنا أبو محمد وأبو إسحاق وأبو الهيثم قالوا حدثنا جبريل
qalu gaba ɗaya wayannan suka ce haddasa wanda ya mana magana abu muhammadin sarkafi shi ya mana hadisi da abu isyaka waye ne ka ce almustamli abu isyaka almustamli ya mana hadisi shi kuma ba ya ce haddasa abu zarrin shi kuma abu haisama alkashimahini ya mana hadisi qalu salasatan duk su ukun nan suka ce wanda ya mana hadisi firabri ne mutum ne wanda yake sananne
حدثنا البخاري
limamin malaman hadisi ne mana hadisi imam al-bukhari Allah ya yarda da lamarinsa eh mutumin da a kayi sau ɗaya yake higaban ɗaki a sati sau ɗaya ke tsugunno aka ce me dalili ya ce to ai Allah bai halicce mu dan kashi ba da mu da mu bauta masa ne kuma wuni ɗaya abincinsa dibi ne ƙwaya bakwai kaji haka Allah ya zaɓe su Buhari da kaji limamin malaman hadisi ne حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه kaji hadasna ya ce wanda ya mana hadisi in ji Buhari ya ce Yazid ibn Zurai'in ne e sunansa Abu Ma'awiya al-Basri al-Hafiz ma'adatin hadisi haka sunansa yake ana kiransa da wannan suna to amma shi ma Bukhari ya sare da ɗaya a tsakanin sunayen tsakanin Yazid dan Zurai'i domin shi Yazid dan Zurai'i ya ce ba malamin buhari ba ne a wancan ruwaya to buhari ya sare da yana cewa "Mm, حدثنا سعيد عن قتادة sa'idu ibn abi uruba ya mana hadisi aka ce daga ina ne ya ce ya ji daga kata da yana cewa "Mm, عن مالك بن عن أنس بن مالك رضي الله عنه ya ji daga anas ibn malik hadimin manzan Allah radiyallahu anhu Allah ya dadai yana cewa "Mm, أن أهل المدينة فزئوا مرة eh anna ahlal madina mutanen birnin madina wata rana sai suka yi razani suka razana fazi'u kahu wasa gasu sun tsorata kuma sun nemi a cece su marratan ai wakata min al-awqat lokaci ne daga cikin lokatai mhm.
فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي للها
faraki ba shugaba ganin haka sallallahu alaihi wasallam sai ya hau dokin nan na abu dalaha rannan annabi wannan dokin ya hau doki ne wanda ko mashimfiɗi babu haka ya hau shi Mhm.
كان يقذف أو به كداف وقال غيره يبرأ Da kaji ƙarar ya kaɗahu wato shi baya iya sauri mai gajeren taku ne wannan doki au bihi kuɗuhun ko tare da dokin akwai rahin sauri baya yi da hanzari wa ƙala gayar wasu malaman suka ce baɗiwun ai dokin mai jinkiri ne ma in ka hau Mm.
فلما رجع قال وجدنا فرسك بهرا to lokacin da manzon Allah mai daraja ya hau bayan wannan doki ya sauka tun daga ran nan dokin ya zama duk madina ba dokin da ya kai shi da ba, ba daɗin tafiya ga gajeren taku ga rahin sauri ga rahin hanzari annabi yana hawa alfarman darajar annabi muhammadu dokin sai ya zama a dokin da ake sakaki ake sukuwa duk madina ba wanda ya kai dokin sauri in ka hau kuma bayan dokin a duk madina ba dokin da ya kai bayan dokin daɗi sai ka ji kamar wani tas of zoba ne da shi sannan kuma a duk dokin da yake madina da annabi ya hau ya sauka ba wanda ya kai dokin ƙanshi ha ila yau bayan ƙanshi kuma ila yau dokin ya zama ka ganshi kuma ya fi kowane doki kwarjini daga ran da annabi ya hau to Allah ya canza siffarsa shi aka sai da na rasulullahi in dai ya taba abu jikinsa ya taba abu to abin a yadda yake sai Allah ya canza yi dan alfarman sayyidina rasulullahi fama raja'a sai na rasulullahi bai dawo ba daga wannan doki sai da annabi ya jinjina wa dokin ya ce kala ya ce wajen na bar saka baran da na ja dokin naka baya tafiya ai dokin naka ni kaman kogi na ji sai sai zulalewa yake kurin tafiya kurin eh to ya aka yi gaba kaɗan ji mai ruwayan فكان بعد لا يدارى
tun daga nan dokin ba a gwa- ba a tsere da doki eh wai in za a yi tsere aka kawo dokuna shi aka ce ga dokin abu dala zai ce ban da shi wannan wa yake sa shi a tsere ana dara fadda uwa ake haka dokin ya zama tun daga nan layi jari ba a gwada shi da kowane doki to haka lamari yake in dai sai na rasul layi jikinsa ya taba wani abu to abin kuma ai daga ran nan kuma ya canza alfarman manzon Allah Allah ba mu albarkacinsa Mm.
ونكس جمل جابر وكان قدايا فنشد حتى كان ما يملك زمامه zimamahu to shi jabar an je yaƙi ne ana dawowa sai yake dukan raƙumin raƙumin yaƙi sauri yadda ke yi ta nan yadda ke yi har annabi ya zo ya tadda jabar ka san yadda annabi ya da ya zo kwakiri ne da annabi da ya ɗan zunguri bayan raƙumin da raƙumin ya yi zul zul zul shi kenan kamar jirgin ruwa can daga nan raƙumin malam ba taɓa ga irin sa annabi da sanda ya taɓa yi kurin Allah ya aika wani kemikal ya sa raƙumin zul zul zul yi kenan kurin aka ga jabir shi kada yake tafiya da ya waiga bayan sa ya ga raƙumin nan fa kamar zai ya ce wannan wani abu ne ya faru da ya waiga manzon Allah sai ya masa dariya ya ce ya jabir an tumatu ajuluka me ne yake sa ka wannan gaga ya ce ya rasulullahi ana ursun annabi ya ce ma za ta zawwatu a ta zawujin bikirun an sayibin am sayibin ya ce ya rasulullahi ana ta zawujin sayibin sai annabi ya ce walaula ma an ta tazawujin bikiru wata la'ibuka wani la'ibu bi ruwayatul ukra walu abiha wani wani irin sauri kake me ya dame ka ne ka maza kanka ya ce wala manzon Allah ni ango ne ba dan ma na yi ta maza ba fita yakin ai ba zai yi ba sai ce to na ji ango ne kai budurwa ce ko bazawara ya rasulullah bazawara ce na aura ita to dan me yasa baka auri budurwa ba ka yi wasa da ita ita ta yi wasa da kai ka tsotsi yawunta ta tsotsi yawunka hata a ta ila babu da madina to amma muhallin shayar a nan tun da annabi ya taba raƙumin da sanda to rayin saurin da kuma rayin jawon duk Allah ya ɗauke shi alfarman sai da na rasulullah to ba ma fa da hannunsa ba da sanda ya taba kamar wayar wuta ka jona shi kenan Allah ya canza sufar raƙumin wannan kuma yana daga mu'jizan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa kana qad aya da raƙumin baya iya sauri fana hida da annabi ya taba sai zaman raƙumin mai nishadan tafiya hata kana la yuliku zimama ran da annabi ya taba raƙumin tun daga ran nan kullum kaga jabar haka za ga ya tattare ragaman raƙumin in ya saki gudu zai fita ba a zakan masa ragaman a tattakure yake tafiya saboda sauri tun daga ran nan dai bai taba sakin wannan linzami da yake jiki ba
وتنا مثل ذلك بفرس لجعيل الأشجعي bayan wannan wasana mithla zalika manzon Allah ya aikata misalin haka bifarsin li ju'ailu ga wato dokin ju'ailu ta sigiri ne al'ahijai ɗan ƙabilan ahijiyawa
فقها بما كفقة معه وبرك عليها ha ka faka ha manzon Allah yadda ki zoben ab- dokin ne baya sauri yana da wani zobe mai irin abin nan na dutse to annabi yayi wa dutsen haka ya dan kwankwashi dokin ya ce kai yaya da ya dan yaka shikenan ka faka ha ya dan daki dokin kadan da wannan dutsen nan nasa na zobe bai makafa hatin da wannan dai durran nasa wa baraka alaiha annabi yace to Allah ya wa dokin ka albarka shikenan daga ran nan ya aka yi فلم يملك رأسها نشادا ai saboda nishadi da dadin tafiyan doki tun daga ran da manzon Allah yayi wannan to ina tabbatar ma inji malam yace falam yamlik ra'asuha bai mallaki daga marba nishadan saboda tafiya kullun ka gani za ga ya tattare linzamin in ko ya saki to gaskiya gudu zai fita Mm.
وباء من إبادني نعم من بدنها بإثني عشر ألفا Raba, wa ba a min na saliya sun faɗa ne ya saboda dokin ya zamanto annaba haka yi wa dokin ya ɗan ƙwanƙwasa ai daga nan dokin fa yi ba ba a samu irinsa ba in dokin za ka sai irinsa sai dai ka yi cinikin ɗan a ciki saboda ya zo duniya sai an hana ka sai a ce to wane dokin nan naka na ga yana da juna irin nake so ran da ya fita na saya kaza to yaya ciniki a ciki sai ya ce wai dai kar wani ya riga ni ni dai ina kamu haka ake cinikin ba a bari ya zo duniya ana kamu in ya zo duniya sai a saya saboda wannan abin ko bi izinin ayar alaban sai an saya da dinari dubu goma sha biyu yana ciki yiran da ya zo duniya ya fada ma dan za a biya wannan kuɗin saboda wannan albarkan bayan uwar ya haifi ɗan cikin ma da yake ciki Mhm.
وركب حمارا قطوفا لسعد بن عبادة فرده حملاجا لا يساير Yirawo, kaji sai na rasulullahi eh wara kiba himaran manzon Allah ya hau jaki ku duba mai rahin sauri na sa'ad bin ubada faradahu da annabi ya karbi da zakin aro da ya mayar himlajan sai zakin ya zama mai sauri sari'ul harwalati mai yawan sassarfa ko jajjoga layi sayiru ba a gwada shi da wani jaki a tafiya kamar layi jari ne layi sayiru a tafiya to layi sabiku ba a gwada shi da wani jaki gaba ɗaya ya tsere wa jakuna da manzon Allah ya hau da sau ɗaya kan ya sauka shi ma wannan jakin alfarman manzon Allah to Allah ya canza siffarsa Mm.
وكانت شعرات من شعره في قلم سوت خالد بن الوليد فلم يجعل بها جدالا إلا رزق النصر
kaji wa kana sha'aratu akwai wasu gasussuka min sha'arihi daga gasosin sayyidina rasulullahi fi kalansuti Khalid bin Walid a hulan Khalid dan Walidu ran da za a yi wa manzon Allah aski Khalid dan Walid irin jahin nan ne na gaban gogi na annabi ya samu to sai ya farke hulansa ya sa jahin a tsakiyar hulansa ya ɗinke duk inda aka je yaƙi Khalid sai ya yi nasara daga ran da gayin annabi ya hau kansa to ya tahi a Khalidu eh daga an je yaƙi ko mutum dubu ne shi kaɗai wallahi sai ya kora su saboda alfarman wannan gayin na manzon Allah a cikin hulan Khalid bin Walid dan wata rana ba a gane ba ana yaƙi sai hulan ya faɗi ai ya dinga tsintsinka kawukan mutane akan Khalidu sai ya ɗauki hulansa sai aka ce Khalidu suka ce yanzu a he a dalilin hulanka za ka dinga tsinka kawo kan mutane ya ce ai ba hulan ba ne nake dubawa akwai sirrin da yake hulan idan ban tsattsaka kan mutane na ɗau hulan nan ba kuka kuskura wani kabir ya ɗau hulan nan ya sa a kansa to mun shiga uku tsoro nake kar ya fice hannun wasu kafiran mun shiga uku yi ya sa ka gaza nake fama dan daga hulan ya hau kan kafiri ma nasara zai akan musulmi yo gayin annabi ne akan sa to kaji Khalid bin Walidu dalilin da yasa ya kokari ya dau hulan sa annabi sallallahu alaihi wasallam ai mutum ya samu gayin annabi daya arzikin duniya da lahira ai ya kare daga ran nan fa ka daina addu'a fa a yo ai yanzu kana da gayin annabi kwaya ɗaya duk Nijeriya billahi lazi ba mai arziki irin ka na zahirin da na baɗanin a in mutum ya zo ya ce yana so ya yi kuɗi kurin gayin za ka tsoma a ruwa ka ɗauke ka ce kawo miliyan ɗaya yana sha ya yi kuɗi in ka ga dama ma kar ka tsoma masa kai ka tsoma ka sha yau ni na tsoma masa waya kuma duk jinyan da likitan duniya zai kasa magani gayin za ka tsoma ruwa ka ba mutum an warke wanda ya zo ya ce ma yana neman sarauta gashin za ka tsoma ruwa ka ce ɗau ruwan ka sai ya yi mai arziki sai ya yi mai neman nazara sai ya samu to wai ka san abin da nake maka nuni in ka tsoma gayin bukata ta biya kuma fa gayin yana gunka kai yaya yanzu gayin nan ba sai kai shekara miliyan kana tsoma yi a ruwa ba kana ba mutane bukata ka tana biya idan an zama roƙon Allah ba addu'a za ka yi ba kudin gayin za ka tsoma ka bayar ka ce sha je ka bukata ta biya kuma duk wanda ka tsoma masa gayin nan a ruwa ya sha azaban lahira ba za a yi masa ba sannan gaya muku ba gayin annabi ɗaya mu yanzu da za mu samu a nan garin wane mutum ai da kwa ga sarautar Allah a inda zan jan fara tunanin ajiya ma tukun ni ba ma wai ta samun ba ni tunanin ma inda zan ajiye ma tukun nan sannan ma bayan na yi tunani inda zan ajiye yi tunani na biyu to ni wai yaya zan yi kar a raba ni da hima tukuna ai ba ruwa zan dinga tsoma ina ba ku ba eh idan na je na samu wani kwalba na sa auduga na sa gayin a tsakiya na binne takarar wannan abin naku na banki zan je nema menene kuke kiransa abin ajiye kuɗi sif sannan kulle gahin sannan tona ƙasa kamar rijiya gaba goma sha biyu sai da kasan ruwa za a tono min haka zan sashi sannan na yi dakin ne zumunci na rufe ruwa kuma bari ka ji yadda zan yi in na tsoma gayin sau ɗaya ruwa duro ɗaya na cire to ruwan ba zan bari ya ƙare ba in ka nemi wani ruwa shi ruwan zan ƙara ruwa kar garin na sa Allah fitarwa wani wanda ya fi ni waye ya je ya kwace Allah ya yadda ƙadiran alama ya shawo wabile jamati jaririn ku duba dai ku gani mu je
وفي الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها
ya za hadisi ingantacce daga asma binta abubakar saddiq eh ita ce mahaifiyar abdullahi bin zubairu eh da kuma mas'abu bin zubairu eh duk mahaifiyarsa ce ita ce wadda idan dare yayi yar sai da na abubakar saddiq ce idan dare yayi ta yi tsayuwar nafila Allahu akbar an ta yi lullubi ta tsaya sai tsuntsu ya zo ya dira a kanta ya gama zamansa ya tayi ya tafi ba zai gane mutum ne ko itace ne ba haka take tsoron Allah take gaida Allah ƙanwar ummi na Aisha ce lokacin da Hajjaj ibn Yusuf ya kawo farmaki ɗakin Ka'aba ya ce a kama ɗanta kai Abdullahi ibn Zubairu ɗan yadda ya zo zai gaida ita ya ga ɗan ya sa kayan yaƙi ya sa kwarkwari da silke sai uwar ta ce kai yaya na ganka haka ya ce iya ai dan ki gane dan ki jarumi ne wai dan hankalin ki ya kwanta ya ce ai wanda zai sa wannan baya sa ran mutuwa babanka zubairu bin awwam shahada yayi qur'ani ya masa jinjina minhum man qarena habuhum wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila ko manzon Allah yayi jinjina akan babanka wa kullu nabiyyin hawariya wa hawari zubairu bin awami ya ji haka fa annabi wa mahaifinka jingina duk wani annabi yana da dakaru jarumai sadaukai yardaddu bayin Allah amintattu to babanka annabi ya ce babanka yana daga cikin wa'annan masu kare martaba manzan Allah wayannan tsirarin dan za su kai ka za ka sa kwalkwali ka je ka cire mutuwar dama ita ake nema ba na so na mutu baka mutu ba in ji uwar so nake na shalarcin mutuwan ka tukunni na je lahira a gaba na ka yi shahada dan ya je ya cire kayan yaki ai da ya bunzuma ga hajjaji ya fito da mutane hajjaji da yakin ya kai yaki a ran nan sai da Allah ya sauke tsawa a sama aka dinga rugurguza mutanen hajjaji shi kadai yana yaƙi da mutum dubu goma sha biyu shi wannan uwar wannan ke na wanda ta haifa abdullahi ibn zubairu ya cire kayan yaƙin da kwalkwali an jefa masa majajjawa dutsen majajjawa yana ci da wuta amma bai tsaya ya cire ba ana yi ana yi sai da ya yi shahada bayan ya yi shahada hajjaji ibn yusufa ya zo ya samu uwar ya ce asama binta abubakar ya ce yau mun ɓata ɗanki duniya eh ɗan na yake mun ɓata masa rayuwar duniya mun ƙi barin ya rayu a duniya mun ɓata masa duniya sai ya ce haka ne ya ce amma baka sani shi kuma ɗan nawa yanzu yana ina ya ce yana lahira ya ce to shi kuma ya ɓata ma lahira in kana farin cikin ka ɓata masa duniya to yi kuma ya ɓata maka lahira kai ya ka gani bayan ɗan ya rasu sai da kwana arba'in sannan ita ta rasu to wannan a sama binta abubakar ta wannan magana agonta muka jiyo
أنها أخرجت جعبة ليالي ست وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها
الله ita ma Asma binta Abi Bakar Sadai radiyallahu anhuma annaha akraja jubbatan ta fitar da wani alkyabba da yalisiya wanda yake saƙa ne na ɗaya lisiyawa an saƙa yi wanda ba saƙo ne irin na nan ba wannan alkyabba kuwa da tana gurin ummina aisha ‘yar uwarta bayan wafatin ummina aisha sai ya koma hannun asma'u binta abubakar a lokacin hijira yana da kimanin shekara arba'in da biyar to kaji yana nan yana nan li'anna fi zamanin rufa'atu wa samaniyatu wa qalat asma asma tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yalbasuwa manzon Allah yana sa wannan alkyabba to yaya ita take yi fa nahnu nabsiluha lil marza yustajwa yastajwa biha biha azma binta abubakar ta ce mu kuma yanzu abinda muke da wannan alkyabba fa nahnu nagsiluha muna wanke ta lil marza ga marar lafiya yasta shifa biha suna waraka da ita idan ka je gunta baka jin daɗi to akwai rigan annabi muhammadu a ɗakin Kai, ka ji arziki rigan manzon allah ba ka jin daɗi ciwon ciki ne ciwon kai ne amosani ne shamajika ne masassara ne ka san wani jinyan mako kai duk irin wannan jinyan ka karkata ka je gunta sai ta ce to ga rigan annabi bari a wanke sai ta sa rigan a ruwa ka wanke sai a mayar rigan a shanya a baka ruwan ka ya ka warke rigan manzon Allah to yo Allah da ba mu samu wannan rigan Allah ka hore mana irin wannan wani abu daga alfarmomin kayayyakin manzon Allah nan Hmm? akwai littafin mu yana nan eh asar rasul da yanzu na duba zan nuna muku za ku ga ga rigan nan gashi nan Hmm? sai dai mun zo karantawa mu sa hannu mu shafa mu shafa jikin mu wannan ko Allah zai sa a samu ai da barkan mu to idan an zo kowane irin jinya ne in dai ta wanke rigan ta bayar ka sha shikenan ka warke Mhm.
وحدثنا القاضي أبو علي عن شيخه أبي القاسم بن مامون
حدثنا القاري القاري ne mana hadisi Abu Aliyu shine Ibn Sakara an shaikihi daga malamansa Abul Qasim bin Mamun yana cewa mm, قال كانت عندنا قطعة من كساء النبي صلى الله عليه وسلم
Ƙala yana cewa kana inda na mu kuma a gurinmu izatan akwai akwashi min kisayin nabi daga akwasan da annabi yake cin abinci sallallahu alaihi wasallam bi hada ita ita shi ko ita kuma wannan shi ko wannan to ya samu akwashin manzon Allah bukurwan da annabi yana cin to Khalid ya samu gashi Asma binta Abi Bakar ta samu rigar manzon Allah shi kuma wannan yau ya ce gaya mu ko mun samu kokon da annabi yake cin tuwo kowanne da karamar da yake bayyana ɗaya bayan ɗaya Mm.
وكنا نجعل فيها الماء للمرضى فيستشفعون بها biha ko kunna na jali fil ma'u yi wannan akwahin da annabi yake cin abinci kunna na jali al ma'u lil marra sai a zuba ruwa ga marar lafiya idan ka ce ba ka da lafiya to akwahin da annabi yake cin tohi za a zuba ruwa sai a ce ɗau ruwanka ya kana ya kawar ki kowa ma da abin da ya samu in riga ne a jika in gayi ne a tsoma a ruwa ko ka riƙe agonka in akwahi ne kurin ka zuba ruwa ka kaɗa mara lafiya in ya ya alfarman manzon Allah sai ya warke Allah mai iko Mhm.
وهكذا جهداه لجفاري القبيبة من يد عثمان رضي الله عنه ليقدره على ركبتيه
to wato wannan ne ana kiransa sunansa fa kaza jihijahul al-gifari wani mai rahin kunya ne alƙaribi dama sai da na usman min min yadda usman akwai wani wato sanda na manzan Allah shi ba sanda ne babba ba kuma ya fi bulala to irin wannan ana ka samu kwakiri ai ƙaribi ake nufi da kwakiri min yadda usman daga hannun sayyidina usmanu ya karba sai na Usman yana kuɗin juma'a ne ga sirahu dan ya karya asalin wannan sanda kuma na manzon Allah ne to amma zai karya ala rukubati a gwiwan sa yana karyawa ya aka yi فساها الناس به sai mutane suka ce kai kai kai Mm.
فأكذته فيها الآكلة فقدها Kaga. shikenan karas sai karya sanda ai yana karyawa kuwa gurbin nan irin akwai muntsinin ice ai in kai haka to muntsinin nan da zai sai dan fito masa da jini wannan jinin ya ɗauka na wasa ne sai da jinin ya zama kyansa da farko dai aka yanke nan ya gwiwa kyansan sai ya fice nan ba daman yanka kafin shekara ya mutu da sandan manzan Allah za ka kama ka karya Allah ba zai barka ba kafin dai shekara babu ya mutu ai wannan ciwon sai da ya juya ya zama kyansa ya aka yi wa mata wa mata qabla ai al-hawl kafin shekara ya cika babu ya mutu Mm.
وسقط في فضل وضوئه في فضل وضوئه في بئر قباء فما نزفت بعده shi kenan manzon Allah da ya alwala bayan ya alwala ya rage ruwa wasa ka ba aka zuba ragowar ruwan ma- alwalan manzon Allah fi biri kubayin a wani rijiya ne sunansa bi'ir aris wani rijiya ne na kuba sunansa bi'ir aris to ai da wannan ragowar ruwan manzon Allah aka zuba shi a rijiyan da rijiyan an zo ibar ruwa layi ake bi ruwan sai ya kare a yi jira a yi jira kuma sai ya dan bullo in aka yi kwana kaɗan ma kuma ba a haƙuri sai an yahe rijiyar ma idanun yana tohewa amma da aka ɗauki ragowar ruwan manzon Allah aka zuba fama na zaba tun daga ran nan ba a yahe rijiyar ba kullum ruwan bindum yake bullum yana na kwanci a gurin ba da bayan wannan alfarman manzon Allah Mm.
وبذق في بئر كانت في دار أنس فلم يكن بالمدينة أذب منها
kun ji wancan riwan ko da aka zuba ragowar ruwan manzon Allah babu ruwan ya taye daga yasa ya zama ba a yasansa wa ba zaka fi bi irin manzon Allah ya yi tofi ga wani rijiya ka na fi dare anas rijiyan yana gidan anas falam yakun bil madinati azau min haddin madina ba a samu ruwa na rijiya mai gardi irin wannan ba annabi da ya tab ai ruwan sai ya zama kaman siga in kana neman ruwa mai zaki azumi ka kai bulawuro za ka yi wani gari sai ka ce duk Allah ya mu ruwan nan na garin Anas na gidan Anas to duk garin da ka je da kowane irin ruwa za ka gwada alfarman manzan Allah wannan ruwa ya sha bambam sai Allah ya yi wa ruwan karamomi kala-kala ga maiƙon sha a baki ga garɗi ga zaƙi ga ƙanshi ga kuma ɗauke iruwa ga mutum ga kuma sanyi duk a wannan tobin Allah ya sa wannan duka alfarman manzan Allah Mm.
ومر على ماء فسأل عنه فقيل له اسمه بئسان وماؤه ملح wa marra ala mayin manzan Allah ya zo zai gifta da wani rijiya fa sa'ala anhu manzan Allah ya ce wai me sunan wannan rijiyan ne fa qila lahu aka ce da manzan Allah ismuhu baysan to baysan din ba suna ne mai daɗi ba wa ma'uhu milhu ruwan kuma sunansa milhu wato mai zartsi zartsi kamar yadda Qur'ani yake cewa haza milhun nujajin to manzon Allah ya aka- ya ka tambaya ruwan bai san ne kuma ruwan rijiyar mai manda-manda ne milhu mai manda-manda ne baya shawuwa to ya annabi ya ce فقال بل هو نؤمان وماؤه طيب faɗa faƙala mazala ya ce huwa nu'manu na canza sunansa daga baisan na mai da hi nu'manu in ka duba ma'aunin ɗaya ne baisanu nu'man wa ma'uhu ruwansa da kuma da kuka ce da hi milhun to ya koma ya zama ɗayyibin yana faɗan haka faɗa ba da aka sa guga sai ruwan ya zama mai zaƙi ya zama mai garɗi daga ya ce masa to yi wannan ba abin da aka tofa me sunan ruwan nan bai san ruwan sa ba giri giri annabi ya ce to na canza sunan kuma girin na mai da hi zaƙi yana faɗa Allah ya mayar sai manzon Allah wancan zaka ce ya tuba ya wannan ba abin da yayi Allah kurin umarninsa yake jira yana faɗa Allah ya ce mun canja sai manzan Allah Allah ba mu albarkacin annabi Muhammadu Mm.
وأتي بدلو من ماء زمزم فمج فيه فصار أطيب من المسك Gaske aka zo da manzan Allah da fautiya bidalun min mayan aka zo da guga ɗaya na ruwa na zanzam aka ce manzan Allah ga ruwan zanzam nan fa majabi manzan Allah ya yi tofi a ciki fasara ɗaya min almulki kurin ruwan sai ya juye ya zama turare Eh, ga ruwa aka kawo da hannunku amma da ya tofi ya kenan sai ya zama turare almulki bai kai ƙanshi ba ku duba dai mu'jiza kala kala wancan ruwan mai giri an mai da shi mai zaƙi wannan ruwan da yake dama da ƙanshinsa da zaƙinsa da ya yi tofi sai ya zama turare to bari ku ji abin da ku sai wallahi turaren ma annabi ya yi tofi kuma shi ma sai ya canja ya zama turaren da ba irinsa sai da na rasulullah ku rike irin wannan mu'ujizozi fa gahi nan rijiyan da ba a yasa sai ana yasa manzon Allah da ya tofi aka daina yasa rijiyan da ruwansa baya shawuwa da ya tofa ya zama ya fi komai daɗi ruwan zanzan guga guda da aka manzon Allah yana tofi sai ya juye ya zama almuski wannan lamarin a barwa Allah to wannan duk kususiya ne na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am وهذا الحسن والحسين لسانه فمساه وكانا يبكيان عطشا فسكتا
wata rana ana tafiya an ɗau ayari ana cikin tafiya za a zo aikin hajji manzon Allah yana kan gaba sai ya ji kuka yana jin kuka ya ce ya nake jin kukan ‘ya'yana ne a bayana Hassan da Hussein aka ce manzon Allah in ruwa ne ya dame su ya ce zo min da ‘ya'yana aka kawo musu manzon Allah ya ce da ummina Fadima ban Hassan ya bayi sai sa wato harshensa annabi ya ce tsotsi in yana tsotsa sai a ji yana ƙurruk ƙurruk ƙurruk ƙurruk ƙurruk sai aka ji a yana gasa kai ma zo da ya ƙosa ya sha ya sha ya sha shi ma ya gasa gasa daga nan har aka yi ga inda za a je ba ji sun yi kuka ba kurin har ya miƙa wani abu ne daga ƙuduran Allah suke sha sai da na rasulullah ba sai an nemi ruwan ba kurin ya miƙa har yan ruwan ne yake tasha yabin da yatsunsa ma ya bi maza za ka ruwa ne yake bulbula ko ba haka muka gani ba ku duba dai ku gani dai ya tsinsa fa in ya baza sai ya gani ya zama famfo ruwa ana sha suna tafiya da amman sabu dale ya ce i ruwa da ya sauka kan jaki annabi ya dirza ƙasa sai ga ruwan ya bulbulu a ƙasa haka aka yi to yau kuma gashi sai na rasulullahi ya ba da harhe ana tsotsa nan ma ta nan Allah yana shayarwa sai manzon Allah to al'amarin annabi sai Allah.
وكان لأم مالك أقة تهدي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ثمنا kaji ta wannan wakana ya kiya ni a dayan da suna kuka don in ruwa ba suka ta suka yi shi wakana ya kasance li ummi malik al'ansari akwai ummu malik al'ansari ya tu mahaifiyarsa ukatan tana da wani gora tuhudi biya lin nabi sallallahu alaihi wasallama samana wannan goran tana ba manzon Allah man shanu hadiya wata mata ce Allah ya saka mata da kai ka san mutanen da sai gora to irin goran nan ne wato in ta tara man shanu ya cika sai ta ce akai wa annabi ya ci da ya ci da tuwansa ga hadiyar man shanu na ba manzon Allah ya zuba tuwansa ya ci aikin ta kenan to yanzu yanzu ta aika bari mu ji kuma yadda za a yi فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأثرها
shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ya juye fa amara annabi sallallahu Allah ta asiraha annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan bayan ya juye ya gama sai mai ramata yace to ga goran naki na amma abin da nake so ta asiraha karki katse goran karki ka kuma karki ce za ki tsiyaye haka ki bar shi shi kenan bayan annabi ya mayar ya juye da aka mayar mata da goran aka ajiye to man sai dinga tsakowa tsaf yana tsakowa in ba a mun ba a dade ana taba man ba ma sai ya cika goran idan aka katso aka katso man yana zuba yana zuba sai an aka ajiya wani abu haka man yana taruwa bul bul bul yana fita a goran in ya taru sai ta ɗauka ta yi uzurinta to kuma sai ta nemo na abu ta sa shi ma man yana tsatse amma karki na katsewa ki kyale kurin kurin kullum haka take a rayuwarta ba ta huta da sai mai ba ma ta aika ba natan da ta aika ma gahi Allah ya aiko da ikonsa
فإذا هي نعم ثم دفعها إليها فإذا هي مملوءة سمنا فيأتيها بنوها يسألون هل أدم to ka gani ko ya hiya mamlu'atan da aka mayar mata ba komai sai ga ya cike da mai fa yati ha banuha ƴaƴayenta suka zo yas'aluna hal idamu idan sun tambaye ta mai mhm. yas'aluna hal idamu suna tambayan ta miya mhm.
وليس عندهم شيء فتعمد إليها فتجد فيها ثمنا ai da ta ga ba su da komai sai ce to bari in je wannan goran da na ba annabi man shanu na gani ai tana zuwa sai ta tadda ma goran a cike ya fata jiri fiha samana na'am فكانت تقيم نعم تقيم إدمها حتى أسرتها wannan wannan man ya ƙi ƙarewa to imu idan wa kurin ya tsaya a matsayin manta miyanta hatta azarta ha sai ran da ta dan taɗe ta kaɗe tukun ya ƙare ran da ba ta yi wannan ba yana nan a matsayinsa Mhm.
وكان يتفل في أفواه السبيان المراضع فيجبئهم ريقه إلى الليل idan a madina wato mutanen birnin madina wa kana ya tafilu fi abuwaye sibiyan wato ana toziya bakunan yaran da ake shayarwa idan an baki shayarwar yaro to wannan yaron sai a kawo manzon Allah manzon Allah yaran ga, ga wannan bare nawa ka bani sai ya duba to in ya tobiya bakin yaron sai ya wuni yaron bai nemi nono ba har dare wannan ma mai renon in ta tayi sai ta kawo manzan Allah manzan Allah ga yaron nan da aka bani reno in yayi tofi a bakin har dare duk yaron da annabi ya tofi a bakin ko yara dubu a kawo yaron sai ya je magariba bai nemi nono ya sha ba bai kuma damu da nono ba wannan tofin shine tuwo shine ruwa alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ah, fadajihu ya yi riqahu yawun nasa ila layli zuwa dare mm.
ومن ذلك بركة يده فيما لمسه Mhm, gaba kaɗan.
ورثه لسل- لسلمان رضي الله عنه ومن ذلك yana daga wannan barakatu yadi alfarman hannun manzan Allah fi malama zawo cikin duk abin da annabi ya shafa abin yana zama abu ne mai alfarma mai albarka au garasahu ko abin da manzan Allah ya dasa haka nan kowanne ne mai daraja ne mhm, wa garasahu ko ta muje ga Suleiman yayi wa Suleiman da he shine katabahu mawalihi yayin da masu bin sa bayi na Yahuda suka rubuta mhm, على ثلاث مئات ودية يغرسها لهم mhm, to kaji ala salasan yace wadiyati wato bisa ga dibinai ɗari uku sagirin fayasili na kano ya gari su halahu wanda ya masa da he mhm.
كلها تعلق وتطعم kulluwa duk dibinan tuwalaku ta ta kama fatudi mu kuma ana cin abincinta mhm.
وعلى أربعين أوقية من ذهب kuma bisa ga ukiya arba'in ne na zinari mhm.
فقام صلى الله عليه وسلم وغرسها له بيده to ba kama sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da kansa ya tashi wa garasa halahu ya dasa wa salmanu biyadihi da hannunsa Mm.
إلا واحدة غرسها غيره sai dai akwai dibino daya wanda wani ne dasa ba manzon Allah ba to wannan shine bai kama ba wannan dibinan ana nana kawo su jiya jiya ma na ci irinsa guda daya wanda maji daɗi ya aiko min na hadeja za a ga wasu baƙaƙen dibino ne a in ka je a can wajen uhudu ake samun su duk sai na rasulullahi ya da- dasa da bakinsa to mun ci wannan wallahi na ci alhamdulillah in kuma ka ci ka ci in baka ci wai mun mun ci ka ita barka amma a ce wannan ma ba mu samu ba wannan ma baka samu ba wannan ma haba wannan an ce ga rigan manzon Allah wani ya samu wani an ce ya samu akwashin manzon Allah to mu kuma ai kaga tunda mun samu mun ci dibinan da annabi ya dasa irin irin irin irin dai an dasa an dasa anan dai irin ne dai to mu dai alhamdu mu mun gode Allah kai kuma ka yi ta kanka mu je Mm.
فكذا كلها إلا تلك الواحدة فقدها النبي صلى الله الله عليه عليه وسلم.
وسلم وردها فأخذت kaji to dibinan duk sun kama illa tilkal wa'ira ta ce wannan guda ɗaya faƙala hannabi sallallahu manzon Allah ya cire ta warar da ya mai da ita da hannunsa mai karamci shikenan daga nan kuwa fa kazat ita ma wannan dibinan ta kama mhm.
وفي كتاب البزار فأدعم النكل من عامه إلا الواحدة فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سها
abin da ya za littafin bazari fada man na kalu manzon Allah ya ci gaba da ce da wayannan dibinai min amihi daga wannan shekara illal wahidatin wannan dibinan gaba daya shekara daya aka dinga cin yayansu illal wahidata sai dai wannan guda ɗayan faƙali ya rasulullah manzon Allah ya cire ta wagarin sa ya daza ta fada ba min هذا amihi أمر من آمها to yi ma dai wannan din wanda manzon Allah ya mai da dahenta to nan ya kara ita ma cikin yardan Allah an fara cin ƴaƴanta
وأداه مثل بيضة الدجاجة من ذهب بعد أن جارها على لسانه
wa da Suleimanu ya bai wa Suleimanu mislu bayratu dujaja kaman wato kwai ne na kaza eh shi dibina idan yayi yaya kaman kwan kaza yake zama ula ula eh min zahabin ba da an ban an adaraha tilkar kidatu wannan yankin allati hiya kalbayrati kaman kwai din ala lisanihi adaraha ya jura yi ala lisani akan harhensa mubalaga ne wai zan jaza hamluhu ala haqiqati fala ma'ana ay arada bidhalika annahu baraka alaiha ay da afiya bil barakati falam yasma'hu min shahidi fa zanna annahu inma aradaha alaihi na'am فوزن منها لمواليه أربعين أوقية kuma ya aunawa wanda suke bin sa bayan ukiya 40 ya ba su mhm.
وبقي عنده مثل ما آتاهم ai abin da ya ragu ba a bayar ba din to yi ma ya kai abin da aka biya bashin mhm.
وفي حديث أنس بن أقيل labari ya zo daga hadisin Hanasu dan Uqailu yana cewa سقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة من سويق شرب أولها وشربت آخرها
faqani rasulullahi صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah ya shayar da ni sharbatan abin sha min sawiqin na gari soyayye sharaba awwaluha wanda aka ya farkon sa wa sharibtu ya ya farkon wa sharibtu akiraha bayan ya ya ragowar ni kuma na karba nan sha mm.
فما برهت أجد شبهها إذا جئت وريها إذا أديت to ai manzon Allah da ya ban wannan abin na sha fama barahatu ban gushe ba a ji da shabaha kowane lokaci sai dai na ji ne a ƙoshe idza ji da in zan ji yunwa kuma sai na ji na ƙoshi wariwa ha idza ji da in zan ji ruwa kuma sai na ji na ƙoshi alfarman wannan abin mhm.
وبردها إذا زمئت har idan i ruwa zai mun tsanani kuma sai ya koma ya yi sanyi baya damuna mhm.
وهذا صلى الله عليه وسلم قتاد بن نوبان kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa kata da dan umano وصلى معه العشاء في ليلة مظلمة مطيرة أرجان أر أرجونا wa sallama huliya annabi yayi sallan isha da shi fi lilatin muslimatin a dare ne duhun mudiratin wanda ana yawan ruwan sama sai manzon Allah ya bayi urjuna wani irin wato sanda ne na itace haka dan kututturen itace na irin wannan abin nan na dibino eh ko kuma zarbar dibino wanda dan dibinon nan yake faruwa a kai dai akalla dai sanda ne dai na وقال انطلق به فإنه سيضيء لك من بين يديك أشرا ومن خلفك أشرا فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا فارجره حتى يخرج فإنه شيطان
Waƙala annabi ya ce da yi inda le ka tafi da wannan sanda da na baka itaciyar nan na dibino fa inna hu sayri laka min da sannan itacen zai dinga haske a gaban ka min bayne dai ka nan gaba gare ka zai ya haske ahira zira'an zira'i goma wa min kalbika bayan ka ma zai haska kama ahiran zira'i goma fa idza dakalta baitaka idan ka ga ɗakin ka fasatara sawadan da sannu za ka ga wani bakin abu fada rubu bihi ɗauki sandan ka buge shi da shi hata ya kariji ya fita ya bar gidanka ba innahu shaydan wannan shaydan ne mm.
فانطلقا فأضاء له الأرجون حتى دخل بيته shi kenan bai guye ba wanda laga ya tafi fara lahu urjunu wannan zarbar dibinin ya dinga haske hata da kala bai da huwar ya yi gidansa ووجد السواد فضربه حتى خرج
a yana higa gidansa ko waje da sawada ya samu wannan bakin abin da annabi ya labarta labarinsa fara raba hu ya doke shi hatta karaja har ya fita mm.
ومنها دفعه صلى الله عليه وسلم لأقاشع جز لهضب wagaji wani na gara haka dabahu sai da na rasulullah ya bai wa ukasha jizla haɗaban wani bakin wuta haka mai ɗanci irin faskaren nan na bakin wuta mhm.
وقال اضرب به حين انكسر سيفه يوم بدر ai wato wani faskare ba shi shi ne ranar yakin badar to wannan faskaren da ya bayi irin bihi manzon Allah ya ce takobi na ya ce haka ya ce to ga wannan faskaren ka dinga saran su da shi shine in ka sara sai horon da takobin ci wannan sahabi ya kare yau ma badar ranar yakin badar ne mhm.
فعاد في يده سيفا صارما طويل لقام أبيض شديد المتن ai yana karɓa yi ukasha yana karɓa ya ga hannunsa Allah cikin ikonsa faskaren da annabi ya bayar fiye da fasara sai ya kasance ya zama wato fa'a da fiye da sai fa yana karɓa hannunsa sai ya zama takobi ga ƙarfe ga itace ka ji wani ikon Allah in sai man sariman kuma ga yawa jini na fice dawilil qamata mai tsawon tsayuwa abu yaro farin takobi mai sheƙi-sheƙi shadidul matani mai tsananin ƙarfi wanda za a iya sare komai da yana karɓa sai Allah ya juya kaga a yi itace ma sai na rasulullahi ya juya shi ya zama ƙarfe sai manzan Allah mm.
فقاتل به sai auka ya dinga yaƙi da shi ثم لم يزل عنده يشهد به المواقف إلى أن اجتهد في قتال أهل الردة ai bai guye ba wannan takobin summa lam yazal inda takobin yana gunsa in yawwa ya shahadu bi ilma waqihu guraren yaƙe yaƙe da yawa da hi yaje ila an ta shahada har ukashe yayi shahada sai qital ahli ridda yaƙin yaƙan da mutanen ridda a zamanin wato sayyidina abubakar sadiq yayi wafati ne a yaƙin da aka je na banu yamama Mhm.
وكان هذا السيف يسمى العون wannan takobin sunansa auna eh sunan takobin kenan ana kiransa da aunu taimako haka aka sa masa suna mhm.
ودفعه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جاش يوم أهد wa daba'uhu sai na rasulullahi ya ije ga abdullahi dan jashi yau ma uhudu ranar yakin uhudu mhm.
وقد ذهب سيفه أثيب نكل ai lokacin da yana yaƙi takobin su ya diddige manzon Allah sai ya ce duk zaraban dibino ya ɗauka ya bashi to ya aka yi فرجع في يده سيفا ai da annabi ya bayi zarban dibino wannan yana karɓa sai Allah ya mai da zarban dibino takobi da ƙarfe to haka manzon Allah da abin da ya nufi zai yi Allah ya yarda eh abin da kana tunanin ba zai yi ba sai ya yi albarman manzon Allah mu'jiza ce da Allah ya tabbatar masa Mhm.
ومنه بركته في دور الشياه الهوائل باللبن الكثير kaji wa min agara haka akwai wani nau'in ma barakatuhu wanda albarkokin manzon Allah bi durin shiyayi hawalulu cikin bubbugo da wato awaki masu ciki da bubbugowa da nono da laban Allah sai su dinga bubbugo da nono kasiratun masu yawan gaskiya alfarman manzon Allah Mhm.
كقصة شاة أم kai معبد kamar labarin akuya nan na umma ma'abadu ita ma Mhm.
ونذ معاوية بن ثور kuma kamar misalin akuyan nan na ma'awuya ɗan sauri mhm.
وشاة أنس رضي الله عنه ai awakin nan ma na ana zuma alfarman manzon Allah ne mhm.
وغنم هليمة مرضعته وشاركها وجارها وغنم halimatu kaga tumakin nan na ummina halimatu sa'diya marri'ati ita ce ta reni manzon Allah ran da annabi ya je garin ai sai kun duba al'anwaru wal misbahu wal sururi wal afkari ka sha kallo ran da annabi aka ɗauke yi daga makka aka yi ƙabilan banu sa'ad annabi yana higa garin kamar yanzu ne da rani wani abin Allah yakan yi da dalili toron nan ba dalili Allah ya yi abu sai dai mu ce dalilin shi ne manzan Allah annabi yana zuwa garin da rani kurin sai ƙasa ta fi da ciyawa kore shar al'adan ƙasa baya fi da ciyawa sai ruwa ya zuba toron nan ba a yi ruwan ba ciyawan ya fito don alfarman manzan Allah muna nawa ɗaya a lokacin da annabi ya je ‘yan itacen kobure ba su da shi da gari ya waye duk ɗan itace aka tayi ga ‘ya'ya ya nuna kurin a daren Allah ya musu fure a daren Allah ya musu ‘ya'ya a daren suka nuna saboda annabi ya zo ƙasan kuma sai Allah ya canza shi gari yana wayewa awakinsu da tumakansu a rame da annabi ya zo waye gari aka gansu ɓulɓul ba su ci ba ba su ya ba amma Allah ya ƙosar da su ina fata kun ji da hakan bai faru ba sai alfarman manzan Allah eh yi annabi Allah ya ta yi ya dalilin sa ba dalili shine ne ta mamaki na ga yi ciyawa baya fita sai da ruwa amma duk garin aka wayi ciyawa kore shar saboda sayyidina rasulullahi to wannan din shi mai ruwaya ya rage ne na ƙara muku abin da bai kawo muku ba a wannan gurin
wa sharifiha wa sharifiha eh ai ne sharifiya yi ne raƙuma raƙuma eh sharifiya ai raƙume raƙuman nata bayan awakin gaba daya su ma raƙuma aka waye gari rana daya a gan su bulbul sun koyi ba dan komai ba dan alfarman manzon Allah wa shahadi abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu da akuyan abdullahi dan mas'udu kamar yadda imamu bayaki ya rawaito wa kanat lam yanzu alaiha falun kaji akuyar al'adan akuya ne sai an masa barbara zai aihu da annabi ya zo gurin ya sa albarka ko ba barbara kurin haihuwa yake shi ba yi kenan ba sai ne ina ruwan Allah ya ga dama ya abu da dalili yau nawa ya yi irin wannan kuma alfarman manzon Allah ma ba aula ba in ka je ya kai akwai ba barbara sai a ce to sai mu tambaye ka na hawa'u ya aka yi ta haifa annabi isa wanda ya yi wancan hi ya yi wannan haka ne annabi adamu ba uwa ba uba to bari yanzu ma an ci gaba Allah ya yarda alfarman manzon Allah ko ba ku zuwa gidan kaji ne ku ku je duk inda ake ciwon kaji ku ga suna ta jefar da kwai barbara ake musu a kurin kajin kurin kwai za su yi ta yi ba namiji ai ta kwai yanzu dai kun gane inda abin yake ko to in ka ji yanzu wannan kwayayen da kake ta yi ma kwan kaza ne ba zakara ɗaya da ya kusanci kaza kurin gobe ɓul kwai biyan suna yawo ɓul kwai sai su jefar duk wannan ba don wani muka zama alfarman manzon Allah kuma Allah saboda darajar annabi karamomi da ya bayyana yanzu abin sai alhamdu idan kaza ya yi kwai sai ya yi kwanci kamar nan sati biyu zai zama da yanzu alfarman manzan Allah idan kwan an baka kiret ɗaya a ran da kazan ya jefar ka ɗauka ka kai inji minti biyar ne sai ka zo da ɗan tsako kuma in ka jijjiga ruwa kulli kulli amma sa inji an fitar kuma tsiye kai wannan ba don ma abin ai karama ta yawa wannan lamarin yanzu da ma ba za ku yi tunani ba yanzu aka jefa da kwannan fa ka ɗauki kwan biyu in ka sa ɗaya kai haka kek ka matsa ruwa za ka zabar kwal kore shar to ɗayan kuma kar ka matsa in ka ja ka sa inji ko minti biyu aka fitar da sai ka zo da ɗan tsako nan ga ruwa za ka zo ya kaci nan kuma ya zama mai rai wannan lamari fa da Allah ya mana kuntum khairu ummatu kurijallin nas ta'muruna bil ma'ruf ay al'umma manzan Allah mun kula duk muna da karama ai yanzu yanzu da Allah wannan ba karama bane ko dai waye yake yin wannan abin da anya ba karama shi ba sa yi aka yi aka dafa ba ba kwana uku yayi ba yanzu ka kai kuma yanzu ka jijjiga ruwa kuma ka fasa kuma ka zo da ɗan tsako wala mu wa Allah godiya karaman da muke tunani Allah ya mana shi wannan ina tunanin da ishe ku ishara ba jama'a kuma da ana zuwa maka jama'a sai wajen shekara hudu kana hanya yanzu awa hudu za a ce kaje kuma kaje duk wannan mata ya ne yanzu kai da mutumin makan ma a cikin minti ɗaya sai ku yi magana a nan ƙalilan da karama ce saboda manzon Allah eh dama Allah ya faɗa yake cewa na halarci abin da na halarci alkaila wal bigala wal hamira li tarkabu hazina wa takaluqu wani abun ma da zan yi ba ku san yi ba to irin wannan ai da yana daga abin da ba san su ba ko yana daga abin da ba san su ba irin wannan dai kai nazari dai a karan kanka to sannan kuma ba ma wannan ba idan kai ga wasu ɓangaren kuma ga irin su zuma yanzu idan an ta yanda ake kiwon kaza haka ake kiwon zuma shi gaba ɗayansa masifa ne amma kuma ya zama shi ma kiwon nasa ake yi da abin da ake so kuma in irin zuma ake so akwai yanda za a bi gaba ɗaya kyankihe ƴaƴan in ruwan ake so ba zai yi ƴaƴan ba gaba ɗaya ruwan zai yi shi ma sai yadda aka yi da shi haka ne ko an koma kuma ana kiwon kifi shi ma fresh ne yanzu nan za a ɗauƙon kifin kuma a kyanke ya zama kifi nan da nan za a dinga sarrafa yadda aka ga dama da su duk Allah ya horewa al'umman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga nan dai wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba to amma dai yanzu ga kun samu ci gaba ai ga mangoro ba ko in ka kai aure ba gashi ba yau za ka sayo ka kawo garin ku ka dasa a bana kuma zai ma ɗa sai dai rehin ya kasa ɗauka sai kaga abubuwa da yawa Allah ya yarda duk wannan ba wani dabara ba wayo a dinga mai da lamari mahallinsa alfarman manzan Allah ne kurum man da wani ba mu da wani dabara da alfarman sai da na rasulullahi ne
wata atil miqdad radiyallahu anhu kuma akwai akuyan miqdadu shi ma radiyallahu anhu yardan Allah ya tabbata gare shi ma wa min zalika tadwiduhu ashabahu siqa ma'in ba'da an awqahu wa da'afi to wa min zalika daga wannan tadwidu ashabahu manzon Allah yana ba wa sahabansa guzurai siqa annan moda ma wannan ruwa ba da an auqahu bayan annabi ya daura musu hi wada abi yayi addu'a daga ciki alamma hararatuhum salatu nazalu fahallu fa idza bihi labunun tayyibun wa zawdatun fi famihi eh irin goran nan ne kato na babban gora sahabbai za su yi tafiya suka ce manzon Allah muna buƙatar ruwa annabi ya ce to bari a zama mu ku je ku ebo ruwa suka je suka ebo ruwa aka cika goran annabi ya karbi goran yayi addu'a yayi addu'a ya ce to Allah masa albarka ku je sabon suka je da suka yada zango suka je lokacin sallah ya jama'a ku zo mu kunce wannan ruwa dan rarraba ya laula da aka bude nono ne kindirmo Allah ya juye ruwan ya zama nono to fa hallu da aka warware ai ko shi kenan fa idza bihi labanan sai nono ne ɗayiban mai daɗi wa zubdatin da kindirmo a kayi
min riwayati hamad bin salamata eh a bakin gahi nan a cike da nono kif yana kumfa haka za ruwayan hamadu ɗan salama wa mata ala rasi umair bin sa'adin wa barraka fa mata wa huwa ibnu samani na fa ma sha ba kaji manzon Allah ka masa yaro sunansa rasu umair bin sa'id ya taba kan umair dan sa'id annabi yana haka umair dan sa'ad sannu ko Allah ya ma albarka Allah ya ma albarka annabi yana yawo da hannunsa haka sai da ya shafa kan gaba daya sai annabi ya ɗauki hannunsa fa baraka ya masa addu'a na albarka to dan shekara tamanin ne amma kansa ba furfura ko ƙwaya ɗaya in ka duba kan kurin za ga kan ya irin wannan zane-zanen na hannun annabi ya yi haka ya yi kwana ya yi kwana hannun annabi da ya juya kan shi za ga ya danne gayin kuma ko an yamce sai ka ga gurbin yana dan shekara tamanin amma saboda addu'a da annabi ya kansa ba furfura kaji sai manzon Allah Allah ya yadda
وروي مثل هذه القصة عن غير واحد ai alƙalin ya ce irin wannan labaran ba malami dai bane da yawa kuma gurare da yawa da abin da annabi ya taba dama kwanakin ba mun gaya muku in ya tofa a hannunsa a bakinsa haka in ya dafa da hannu ma haka in ya taba bayanka ma haka in ya taba gaban kama haka duk dai abin da sai na rasulullah ya taba to wannan abin sai Allah ya canza masa daraja a yadda ka sani mhm.
minhu musayib ibn yazid wa madaluk kuma kaji minu daga ya bi daga sahibu dan yazida da kuma madaluki duk wayannan guda biyu ya zo a gare su su ma mhm.
wa kana yujadu li utuba bin farqadin ibn yaglibu li nisaihi to wa kana yujadu ana samu ga utuba bin farqadi ibn yarbu'i as-sulaimi dan kabilan sulaimiyawa ɗibin yana da turare ya galibu ɗibin nisa'ihi wanda haƙanshin yana rinjayen turaren matansa.
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مذهب يديه على بدنه وزاره
Shi ba turare ke sa ba, annabi ne da ya masa haka ya shafa daga ƙirjinsa zuwa ciki. sai annabi ya ɗora hannu daga kafaɗansa zuwa nan kwankwasansa ya yabi gabansa annabi ya shafi bayansa to kurin kuna zaune da shi sai ka ji kanshi ni wani irin turare ne da ka sai ka ce ai annabi ne ya taba ni shi kenan matansa idan sun nemi turaren wuta mai kanshi kowane iri sun sa sai dai ka ji hayaki ba kanshin sai dai ka ji hayaki ka ce kai hayaki nan ya dame ina kanshin nasan ya danne wannan karama ce ta sayi na rasulullah mu'jiza ce kuma yanzu ma haka ne gobe ma ka tafi madina Allah ya kai ka sha labari wala kowane irin turare ne in dai kai ga garin ya ƙare in kwalban za ka bulbula sai dai in kai haka ka ji warin ruwa kurin ƙanshin annabi ya dame garin iya zaman ka kabar madina ka dawo in ka dawo a madina kaman kwana uku yasa ai mutum ya zo a maka ake sauri a jegunsa ya yabo albarka ka je sai ka ji wani irin kanshi yake ba ka ga rigan garin ma kanshinsa daban ko ba ka da hankali kayan da aka yi a maka daidai ke da wanda aka yi a kano sai dai a kano ne ma ka gani to a maka aka zo da yi shi kayan maka gumama wannan man da ka dan shi na ka ji wani irin kanshi da yake haka duk kayan da aka zo da yi a wancan gurin ya shafi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum a madina ba sai dai ka ga gari ya waye da safe ka ga mutane suna sintiri a layi suna gudu ana tsaya an ka ce me ne sai a ce annabi ne ya bi layi nan ya je dawo shi ne muke gudu don kanhin ya ratsa mu eh da safe sai ga mutum yayi nan da gudu a jeji yayi nan wani lafiya da kuma ka ne ba ya ce annabi ne ya tafi ta nan eh su kansu gayi tare suke da annabi a gara amma ya bi layi ya dawo to zai a yi sati layin jejin layin yana ganshi ko a jeji ne in annabi ya ba hanyar daban yake sai ka ji kanshin da baka taba jin irinsa ba to in kana zuwa kana dawowa kana zuwa kana dawowa shi kenan sai Allah ya ƙara daraja ka ji ba irin na turawa gudu ba dalili ba a kurin ka ga ƙato gari ya waye ya sa gajeren wando ya sa yarwa yana aisa sa kai na filan dare mana sai nafila da dare ka bauta Allah ba haka kurin ka dinga yawo wai kana cewa zaka ware jikinka ba ko ware jikin da yafi sallah su na sahaban annabi da suke gudu su dawo ba wannan bane kanshin annabi ake ji kai ko naka yawon ba shi da dalili kurin gudu kake ka wahal da kanka ba lada ba salati ba ba astaghfar lahi ba kurin wai kai gumi da karfi inda ka je gwada a gidan kan dare Allahu akbar sami Allahu liman lahu wallahi idan ka fara nafila da sanyin nan wallahi sai ka ji kana gumi to duk wannan aikin shaidan ne ku kiyaye shi idan kana so ka wasa jikinka da dare ka dinga gaida Allah nafila ka tsaya haske za ka dinga yi ya tsaye nuruhun bai na aidihi wa bi aimani amma ka ki gaida Allah yau da wanda ki yaran masallaci dole ne yaran kasuwa haka abin yake to duk abin da za a yi ka nemi malamai su zama abokanka yau da gobe a jefa ma ƙaunar manzon Allah ta ratsa zuciyarka duk wani shaidanci da kaga ana yi ka raba layi da shi nan gaba rayuwarka ko gobe ka mutu ka samu ribar rayuwa yi mana amma kai baka ba Allah ba da ƙarfinka ga ka ƙato ga ka da lafiya kurin sai barci in wani abu na shagantaka ake na wasa kai ne kan gaba don wasa aka yi ka ba don wasa Allah ya kama don gaskiya Allah ya halice ka mutane suna zina a wane ya iya yau ya kai ya ba irin ka nawa suka iya suka mutu duk abin da wane yana ce ma ka iya ka ce ban iya ba ban iya ba sai ne shi mutum saba masa za ka yi eh in ya yabe ka ma kai abin da yake so din ma ba burge shi kai ba duk inda kai baka tsira ba in kai alkhairin ma baka tsira ba in kai sharrin ma baka tsira to kullum abin da za kai kai dan Allah ran da ka fara yi in yana yaban ka kuma wata ran a ran nan wani yake zagin ka sai na ranka da mutane kullum ka koma ka riƙe Allah ka dinga gaida Allah cikin dare da abin da Allah ya umarni a yi kanu qalilan min al-layli ma ya hajjuna wa bil lafi heri wa ya zaga to saboda haka mai koyi da annabi Muhammadu
وسلت الدم عن وجه عائذ بن عمرو وكان جرها يوم هنين ودعا له kaji sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallama ba ya gaya mana yake cewa wasallati damu ai jini ne ya kwaranya an waje ya aizu bin amru abin kan aizu dan amru dan halalu dan hubairata almuzini dan kabilan muziniyawa kaji baya ta ta yana daga wanda suka yi mu baya da manzo Allah karkashin itaciyen nan wa kana juriha ya ji wannan raunin ne yau ba hune ne ranar yakin hune ne na'am ودعا له manzon Allah ya masa addu'a a wannan guri da jiri yake kwaranya وكانت له قرة كقرة الفرس annabi ya ce nan ne jinin yake zuba eh ya taba gurin agoginsa annabi ya addu'a yana goga gurin yana goga da annabi ya dauke hannun gurin sai yake kyalli karin yanda ka san doki mai farin goshi eh a taba wanda sayyidina rasulullahi yayi kenan ka gurata zai zama kaman fuskan doki ومسى على رأس قيس بن زيد الجزامي ودعا له kaji wa maza sai na rasulullahi ya shafa ala ra'asi qais bin zaidi al-jizzani ya shafi kan zaidu wato kan qais dan zaidu al-jizzani wada alahu manzon Allah ya masa addu'a ta alkhairi فهلك وهو ابن مئة سنة ورأسه أبيض وموضع كف النبي صلى الله عليه وسلم وما مرت يده عليه من شعره أسود kaji annabi wato ya masa addu'a shi wannan sahabi wanda muke magana annabi ya taba kansa kaisu dan zaidu aljuzzani annabi ya cire wulan ya taba kansa haka sannu Allah ya ma albarka da ya dafa kan hiba kewayawa ya ba haka ya dafa aye da ya dafa dan kemikal din ya dira har cikin tafansa daga nan annabi ya dauke tafansa to yana dan shekara ɗari da ahirin kansa din duk furfura amma inda annabi ya taba din ga yatsun annabi dara dara a kansa baki kirin gari gari yake za kai ka nuna mana inda yatsun annabi a kanka eh kansa da gadi idan ya cire kan za ga kaman auduga amma gurin baki mai ga yatsun nan da annabi ya haka kudu sai ga ga tafin manzon Allah kansa dama mun yi zamani da hini ko gahin nasa ma na samu ba inda annabi ya taba ba hike nan ba sai ka wanke ka shi haka manzon Allah mutum ne dan shekara ɗai da hirin kai kaman auduga amma ka duba kansa kuma ga tafi mai mai alfarma a kansa tafin manzon Allah gurin baki kirin cikin yardan Allah gurin bai zama fari ba وكان يدعى الأقر ana kiransa da al'adar mai farin tsofa ne وروي مثل هذه الحكاية لعمرو بن ثعلبة الجهني to an rawaito misalin wannan hikaya ma ga amru dan salabatu aljuhaini dan kabilan juhainiyawa
ومسح وجه آخر فما زال على وجهه wa نور masa manzon Allah ya shafi wajen akaran fuskan wani mutum daban wanda malaman hadisi ba su faɗi sunan ba fama zala bai guhe ba ala waje yi nurin fuskansa duk lokacin da gani fuskan yana sheƙi yana walwala saboda annabi ya shafi fuskan ومسح على ومسح وجه قتادة بن ملهانة فكان لوجهه بريق أتى كان ينظر في وجهه كما ينظر في المرآة kaji manzon Allah maza wajen kata da bani milhan shi ko mila- kata ta mila haka annabi ya masa haka sai da annabi ya shafi fuskan nan gaba ɗaya kamar yadda za ka yi alwala ba inda annabi ya shafa a fuskansa ba ya masa addu'a ta alkhairi to idan ka zo kusa da shi wannan sahabi wato wanda muka kama sunansa kata da ɗan milhanu da annabi ya shafi fuskansa da kansa fakana liwaje ya bari fuskansa walƙiya yake wal wal wal hatta kana yin zarafi waje in za ka yi bulaguro za ka ta wani gari in ka manta baka duba madubi ba sai ka je ka nemi ka tare dan milhana ka ce don Allah madubi na na manta bari in gani in ya tsaya gaban ka sai ka kalli fuskar naka a ciki sai ka dinga gyara shi ya zama madubi ba gan kuma yi kansa din in za a yi tafiya da hito ba a bukatar madubi eh wanda kuma ya bar madubansa a gida yi kenan sai ka zo gun ka tada dan milhan kana zuwa an ka kalla kana zuwa ka tsaya kai kanka za ka kalla jikin fuskarsa garau ga ka idansa ma madubi ne goyinsa madubi ne kundukukinsa hancinsa bakinsa garau za a ga kanka sai daga dole ka tsaya zan dan gyara fuska na mai gemu ya ce zan dan gyara gemu na kana kallo an ka gama gyaran da kai gyara jikinsa kai shi ba za ka iya gani ba kurin madubi kake kanka kake gani kai sai da na rasulullah eh ta kaji kuma wani fuskan kurin aka shafa
wa da ya dahu ala radi hanzalata bin huzaimin wa barraka alai manzon Allah kuma wa wara'a manzon Allah ya dora yadda wannan za ala radi hanzalatu bin huzaimi akan hanzala da dan huzaini wa baraka alaihi annabi yayi masa addu'a ta albarka a gare wada alahu bil barakati annabi ya masa addu'a ta alkhairi mai yawan gaske fa kana hanzala to yuta bir rajuli qad warima wajuhu wa shati qad warima dar'uha to yi hanzala ta dan nan fa kana hanzalatu yuta bir rajuli sai a zo masa da mutum idan an zo da mutum ƙat warima waja wanda fuskan mutumin ya kumbura in dai jinya ce ta kumburi wa shati ko akuya ƙat warima rar'uha wanda hantsan akuyan ya kumbura fayura'un فيوضع على موضع كف النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب الورم kaji idan an kama masa yi shi kenan yadda yake yi ai daga nan kuwa sai ya ɗauki tsar in ya ga ya kumbura fa yurau sai ya ɗora alama wuri ya kafin nabi inda annabi ya taba kan nan nasa fa ga halamar waramu fa ga habul waramu wannan kumburin sai ya tabi da ka duba kansa ga ya tsan manzon Allah sai ya duba inda ya kumbura a jikinka sai ya goga ma kan nasa daga nan kumburi kowane iri ne ya sace idan akuya ne hantsan ya kumbura nonon ya kumbura an kawo sai ya goga wajen kan haka ake yi shi kenan nan da nan babu idan mace ce nonanta ya kumbura suka zo da mijin sai ya ce da mijin taba kan nawa in ya taba ya goga ya ce taba nonon matar ta kan ka taba nos sai ya sace alfarman manzan Allah na ya yadda
ونبع في وجه زينب بنت أم سلمة نهة من ماء فما يعرف كان في وجه امرأة من الإيمان ما بها
kaji wani raha manzon Allah ne yayyafi fi waje zainaba a fuskar zainaba agolan bintu na bintu yar umma habiba agola ce eh lokacin idan sallah yayi din nan annabi yazo tana barci ya zo da ruwa ruwan alwala annabi da ya haka hannunsa sai mata haka fuskar yab yab yab yab manzon Allah yayyafa mata sai yarinyar ta tashi sai ta shafa fuskar ta wasu to duk madina sai da aka rasa yarinya mai kyau irin kyakkyawa alfarma wannan ruwa da manzan Allah ya sha ba mata haka aka yi duk madina ba mai kyau wani ra fi waje zainaba binta umma salama aina rahatan wani yayyabi min mayin fama yurahu kana ba taba sani ba fuskan ya mace min aljibali ma biya yanda take da kyau irin nata ita ruwan fuskan nata ya zama daban yake da nashawar fuskan da kyan fuskan da walwalan fuskan duk idan ka kalla daban yake saboda alfarman manzan Allah a madina dai kowace ga su da shi amma ita fuskan ta din kyan ruwan fuskan daban yake saboda manzan Allah
ومسح على رأس سبي به آهة فبرأ واستوى شعره
wani yaro ya kawo manzon Allah yaron yana da kora ina ga ai kun san jinyan da ake kira kora ko wani jinya ne mai kurji kurji in ya bara tambake gayi kan mutum sai zama kaman kwano to koran nan gaba ɗaya ya tambake gayin yaron sul a kawo annabi annabi ya ce mene aka ce kora ne annabi ya ɗau hannu da ya shafa kan ai koran ya zube kurin gayi ya tsoro sabo dal kan ya zama lukui lukui lukui gayin kuma da ya tayi fitowa ba irin na mutane ba kuma fatan gayin da annabi ya shafa wanda da ba gayin sai yake kyalli ga kyallin fata ga kyan fata ga kyan gayi ga lauyin gayi kuma cikar gayin ya zama ta ƙudura saboda sai na rasulullahi ya shafa fabara ta ke warki wasa wa sharu ya ɗauki sabon gayi a take ba da daɗewa ba alfarman manzan Allah
ومثله روي في كبر المهلب بن قبالة ai misalin haka ma an rawaito daga labarin mu'allaf bin qubala da yana cewa mhm, وعلى غير واحد من الصبيان والمرضى والمجانين فبرأوا kuma wa ala gaira wahidin ba mutum guda ɗaya ne ya rawaice wannan ba irin wannan annabi yayi da yawa mina sibiyani yara ƙanana da yawa wal marza da marasa lafiya wal majajini da masu taban hankali duk annabi ya taba su fabara uwa take sun warke mhm.
وأتاه رجل به أدرة فأمره أن ينضحها بماء من أين مد فيه ya kaji wani mutum ne zo gurin manzon Allah yana da wato fata a dangane da marena yana da fatan marena ko sai an fito sarari ko an ce muku yana da gwaiwa yawa kinaya ne duk wanda aka ce yana da girman fatan marena to yana da irin wannan yana hana hiwargi ka san asalin zakaba ne na ciki ko ya yi wasu- ciki ya a ce na ciki in yi wa waje kuma yi kenan sai ya kumbura fatan marena to irin wannan ne wani mutum ya zo gurin manzon Allah da shi ya ce manzon Allah ba yana hana ni yawo sai na sai a kafin ya yi girma shi sai ka nemi lawurje eh ka saba su ka sa su a tsakiya ka rataya su kaman goruba sai ka sa a wuyanka anan ne za ka samu daman tafiya eh in ba haka wani ya dinga jan ka ta ƙasa kana jin ciwo ai to amma idan ka raba su gida biyu ka sa kaman goruba ka daure da lawurje to sai ka jawo ka daura a wuyanka to nauyin wuyanka ya dauka kaga yadda ake yi ke lakashin wanda yake da hima Allah bai sauki to irin wannan irin wannan ne da mutumin da shi ya zo gaban manzon Allah ya ce manzon Allah ni ga abin da ya dame ni annabi ya ce wannan ne ya ce ba komai a kawo ruwa annabi ya- ya- ya samu ruwa ya kurkure bakin sa ya ce sha sauran inda ka shafa gurin da fatan ya dame ka ya ya ruwan da ya yafa kurin da ya je fitsari tuwu gaba ɗaya ruwa ne ya taru ya tsiyaye sai ya zama fata ne kadai ba komai Ba dai ya je fitsari kurin Allah ya yarda aka mai da abin fitsari sai ya tayi kurin ya ji sakwai ba komai sai manzon Allah limayin min aini majabiya wanda manzon Allah ya kurkure bakin sa ya toba fa fa'ala fa bara'a take ya warke cikin yardan Allah Mhm.
وعن داوود labari ya zo daga ɗawis yana cewa لم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم بأحد به مس فساق في صدره إلا ذهب المس eh, wato gun ne ba dare ba wani masu junuwan to kaji wato marwan yana cewa daga ɗawisu lam yutan nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahadi min almazi duk wanda aka kawo manzon Allah wanda jinya ta sa abu ce ta shafa fasaka inda annabi koyar da ka haka fi sadar ya kirjinsa illa zahaba ko kirin annabi ya haka zaka ji abin da yake damun ka ya tafi wa masu jununa haka ma wanda aljani ya taba inda an kai gurin manzon Allah annabi ya dan taba yi kenan babu aljanin ya tafi Mhm.
ومج في دلو من بير ثم سب فيها Mhm.
ففاها منها ريح المسك wa majja manzon Allah ya yi tofi ya tofa yawon fi dalwin cikin guga wanda akwai guga ɗaya na ruwa nimbirin wanda aka jawo daga rijiyar zanzan sun masabba wannan tofin nasa sai miyar fiya daga cikin gugan fafaha min hari ulmuski idan ka je rijiyar za ka ha ruwa sai rijiyar dukkan yin almuski yake yi eh guga ɗaya ka jawo a ruwan zanzam annabi ya yi tofi ya yi tofi ya ce a mai da gugan rijiyar zanzam ɗin mu gani da aka mai da gugan wannan rijiyar in dai an jawo ruwa to ka je na ƙanshin almusu haka ake cikin yardan Allah Mhm.
وأخذ قبضة من تراب يوم هنين ورمى بها في وجوه وجوه الكفار الكفار.
وقال هاشت الوجوه wa kaza kabalatan manzon Allah ya riƙi danƙa min turabin na dangane da rairayi turbaya yawma hunaini ranar yakin hunaini war ma biha annabi ya dauka ya jebi kafirawa da wannan tafi nasa na yare fi wujul kufar ya jebi fuskokin su wa qala yace hashatul wujuh yace gaba ɗaya fuska sai sun cika da ƙasa
فانصرفوا يمسحون القضاء عن أعينهم ai kafiran da suke yakin hunaini fansarahu wannan ƙasan sai da ya cika iskan kowane kafiri yamsahuna alqaza suna wato goge hakkiya shine kaza hakkiya a Hausa sai ka ce kazanta to kaza kowa idan sa zai ji ya cika da hakkiya yana turmi wa musulmi suna kai su ayuni daga idonuwan su mhm وشكا إليه أبو هريرة رضي الله عنه النسيان Abu Abu Huraira sunansa Abdurrahman dan Sakara zamansa da manzon Allah ma shekara uku ne eh shekara uku ne duk shekara ahirin da aka gina musulunci babu shi amma ya zauna da annabi a shekaru uku nan Allah ya zama albarka ya zama a yawan hadisai ma ba wanda ya bi an tambaye aka ce Abu Huraira ko wanda ya bi ka yawan haddan hadisan manzon Allah ya ce illa abdurrahman ibn amru fa innahu yaktubu wa ana la aktuba sai dai abdurrahman dan amru wanda yana rubuta ni ba na rubutawa to wannan ma tawari'u ne kuma da hadisin da babu raina ya faɗa ya ce rabi ne rabin na mai da hi lahira eh a nan duniya ba zan iya zantar muku da shi ba wannan din ma dan qur'ani ya ce da mu litubayyinu lahu linnas wala tatamuna ba dan haka ba wannan din ba zan faɗa ba da yawa a cikin su Saba Huraira yana cewa ya kawo manzon Allah kukan yana manta abu ba ya zama a ƙirjin fa mara manzon Allah ya umarce bi bas bi saubihi ya ce shimfiɗa riganka wa garafa biye da hifi manzon Allah ya kamfata ya kamfaci wani abu ba a ganin abin sai ya cika masa suma amara hu bi marihi sai annabi ya umarce ya ce bi ramni ya ce wani abin da na kamfata ba ka rungume haka ya haka fafala ya aikata fa ma na siya shiyan ba da bayan nan bai taba manta komai ba
وما يروى في هذا كثير amma abin da aka rawaito daga wannan fanni kasirin masu yawan gaske ne ba kaɗan ba ورب صدر جرير بن عبد الله ودعا له
manzon Allah ya taba ya daba kirjin jariri dan Abdullahi al-Bajali wada alahu annabi ya masa addu'a da ya tabbata akan gaskiya mhm.
وكان ذكر له أنه لا يثبت على الخيل ai da ya gaya manzon Allah ya je yi baya iya zama akan doki amma da ya taba kirjinsa فصار من أفرس العرب وأصبتهم ai a laraba ma sai ya zama ba wanda ya bi iya zaman kan doki wazbajin ya zama shine mafi tabbata ma akan doki ba mai faduwa ba mhm.
ومضى رأس عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو صغير manzon Allah ya shafi kan Abdurrahman dan Zaid dan Hadabu Ibn Aki Umar ibn Hadabu dan dan uwan Sayyidina Umaru dan Hadabu wa huwa sagirin yana yaro mhm.
وكان دميما ودعا له بالبركة wa kana damiman ya kasance da ba shi da mummunan yana da mummunan halatta shine damiman yana da mummunan halatta bayan wannan gahi da rama gahi gajere ga bakin asali ga bakin bakin fuska ga gajarta ga rama ga bakin duk ya haɗu amma da annabi ya ya kawo annabi ga manzon Allah mutane suna ce da ni gajere ne suna min gorin gajarta ya ce to bayan nan ba kuma suna ce da ni ramamme ne wai ban da jiki sannan ba ya ce kuma suna ce min mummuna kaga abin ya haɗu annabi ya ce to zo kusa sai ya taba kansa yana addu'a yana addu'a ya sake shi wa da alaw bil baraka to ya kai ففرع الرجال طولا وتماما waye gari duk ya zama dogo malam dogo kai ya zai ce kai gajere zo kurin kowanne mutum waye gari ya zama iya iya kirjinsa sai Allah ya jahi ya jahi kurin dogo gajere ya zama dogo sai banzan Allah Allah ya jahi kurin ya zama dogo jikin kuma ka taba kamar man yanu lukuyi lukuyi waye gari kuma sai ya zama farin fata wasai ga fari ga kyau ga tsawo kai ka taba jin an kara mutum tsawo wai na gaya ma da ake ce maka likitan likitoci dukanin yabo mu da godiyan musu duba gum ga masha yabo dan sayidina abdullahi mai babbar rabo baban sayidina ibrahim ma'azzamu shugaba jikan abdul mudallabi jagaba manzanmu mai ceton mu da tilo marar tamkar uban ɗakin dukkanin annabawa shugaba ga mala'iku na kalilu jikan nuhu goyon amina ‘yarwa bu sarkin mumunai ɗa mai biyayya ɗa abun bi ɗan halak mai kyan hali mai kyan halitta ɗa fari mai kyan kala mai kyan kulawa wane dala wane dalan dalani na gogaggan azurfa mai kala goyinsa fes fuskansa tas hancinsa ɗas jaken haƙora jerarres gemunsa ya cika yayi lublub yayi daidai yayi kyau baya kama da nabin sarai kyallensa na haska ka in yayi murmushi ga kyan ushirya ga kalan lebansa jazur ga idansa dara dara tamkar farin nono fari na sakal bakinsa kirin gidansa lankwashe gayin muhammadu ya fi izga ya fi jawo suka tsawo kyalli da sheƙi walwalan fuskansa ya fi matsokaci hanshinsa har baka gayi dodar mai tudu ga fuskarsa mai daraja a zagaye ga haɓatarsa doguwa da wuyansa sambalwa ne ya wuyan barewa kafaɗansa irin na zaki masu faɗi ga bisa ƙarfinsa ya fi na jarumai damsansa tamkar munduwa tafi na mai tauhi tubuzuwa ne karen muski kalan yatsunsa gayi zara-zara har yansa ja farkonsa za da bari kamar zinariya naman jikin za daure shi ko yana dire bai yankale a tsawo ba bai yi dikis-dikis a diransa ba magana ta sa tamkar yayyabin da yake zuba labazinsa ya fi zuma ta dan ya fidda yi kyawunsa yi ne kyau gare yi ka fidda dukkan kyau sai dan abdu baban fadima na khadija Allah bai kamar ka ba shugaba sai mu yi addu'a nan ko Allah ya bada lada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kara kai hilaji a dirkin ya rasulullahi akwai dan abubuwan da yake faruwa can wajen Maiduguri cikin gaggawa Allah ya musu dauki eh sai a cikin